ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na lahadi a yau muna sha shidda ga wata na zulqa'ada shekara ta 1447 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace wa ukun watan biyar miladiya na 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursali na sallallahu alaihi wasallam wallafan shehun malami al'imamun nawawi Allah ya rahama gare shi muna cikin littafin da yake bayani akan abubuwan da addinin musulunci ya haramta babi na 270 malaci babu tahrimil hasadi وهو تمني زوال النعمة زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة نعمة دين أو دنيا مالك جابابي وندزي مغانا أكن تحريم الحسد حرمت الحسد to a cikin bayanin da yi na gaba yana maka kamar ta'arifin me ake cewa hasada sai ce wa huwa tamanni zawalan ni'mati an sahibiha shi ne guratan gushewan ni'ima daga ma'abucin ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa wani daga cikin bayi ni'ima sai wani ya koma gehe fatan shi ya za a yi wannan abin da allah ya mawa da abin da ya samu matsala iya guri shi kenan sawa'un kanat ni'mata ni'mata dinin au duniya ba ce ko ya kasance ni'ima ce ta abin da ya shahi addini yana da riko da addini yana da kokari yana kaza yana kaza a duniya ko kuma ya zama to ni'ima ce a cikin harakar rayuwar duniya kenan kowanne ɗaya daga cikin guda biyun nan baya halatta baya halatta mutum mai imani yayi gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani daga cikin bayi cewa wannan ni'imar ta gusa ko a harakar rayuwa ko a harakar addini saboda duk mutumin da yake hassada to kai tsaye yana ataken ubangiji subhanahu wata'ala ne yana ga cewa kenan Allah ya yi wani abin da bai kamata ba don miwa ne ko kuma don miwacce wannan shine fasarar abin da zai amsa sunan abin da shi hasada kuma matsala ce mai girma wadda za ta kai dan adam shi da kanshi da kanshi zai kashe kanshi shine suke cewa da'ul hasuda ka kyale mutumin da yake da siffa da ɗabi'a ta hasada saboda mai saboda shi da kanshi zai makan shi rauni Allah kare ku malici qala Allah ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataynahu mulkan azima Allah yace am ma'anar shi bal am bari dai yahsudunan nasa kawai hassada ne suke yi wa mutane alama atahumullahu min fadlihi game da abinda Allah ya bayar akan bayin shi na falala Allah ya rubawa ne asiri ta bangaren da ya shahi addini ta bangaren da ya shahi rayuwa sai wani jama'a su koma gehe su rika ciccira magana suna shiga suna huta cewa ya za a yi wannan abin ya lalace Allah ce to masu irin wannan ɗabi'ar am yahsudunan nasa bal yahsudunan nasa kawai hassada ce suke yi wa mutane akan abinda Allah ya baiwa mutanen nan na falala Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza sai wani kuma gehe ya rika nuna cewa ina ma a ce wannan abin ne ya lalace da haka za a ga mutum a yau idan ya ɗauki wannan siffar duk lokacin da ya ga wannan da yake ma hassada cikin wani yanayi mai kyau zai shiga ƙara shiga cikin kumci shi kuma zai rika yi kai daidai da tsimma an ya gaya sa gane ki kayan wani tashin hankali ne ko ya gan shi misali yana walwala yana dariya a rayuwa wannan ma abin hasada ne baya son wannan Allah kiyaye mali ce wa fihi hadithu Anas as-sabiq fil bab qablahu yana ko hadisi na Anas wanda ya gabato a cikin babi da ya wuce wanda kuma satin wancan da ya gabata mun karanta shi kenan dai waɗannan yana mana nuni akan hatsarin abinda hassada take da kuma da haramcin yinta haramun ne mutum musulmi ya zamanto mai hassada ko mai keta game da abin da ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar akan bayan shi malatu an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hadaba aw qala al-ushba rawahu abu rawahu abu daud abu hurairar allah kare da a gare shi yake cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce iyakum ina kashedunku wal hasada game da hasada kayi tsam kayi gurace ni'imar da allah ya mawa da ina ma ta kusa ana mun kashedi akan wannan ana mana kashedi akan wannan me yasa fa innal hasada ya'kulul hasanat saboda hassada tana cin ayyukan alherin bawa kama ta'kulun narul hadaba kamar yadda wuta take cin ciyawa ko itace kamar yadda wuta take cin itace to haka hassada take cinye ayyukan alheri an qala al-ushba ko kuma yake cewa abin da ya shahi ciyawa hadab itace al-ushb shi kuma ciyawa sai dai wani hadisin bai inganta ba da aka kenan ba a kan hujja ba ko ɗaya akan shi akan abin da ya shahi sai dai abu ne sanar daga ayat qur'ani ta wuce kuma ga can hadisin anas duka sun gabata da ma sauran hadisan da suke da alaka da wannan hasada dai haramun ne mutum mai imani wajibi ne ya nisanci abin da yake amsa sunan hasada Allah shi ke da taskan sammai da kasai idan kana ga cewa abu kaza kake bukata Allah ya baka ka tashi ka roki ubangiji subhanahu wataala Allah zai baka walillahi khaza'inus samawati wal ard kakkai fatan na wani ya gusa a kowa ya samu kai ma ka roƙi ubangijin da ya ba su kai ma ya baka yana nan kuma yana badawa ba fasa aka yi kuma abin da ake bada ba ƙari yayi ba dan me zaka yi hasada mali yace babu nahyi ani tajassusi babi na 271 yace babi dake magana akan hali game da abin da ya sha at-tajassus shine leƙen asiri bin ƙwaf ka rika bibiyar mutum miye daidai miye ba daidai ba wata sammu'i li kalami man yakrahu istima'a sannan kuma da yunkuri da tilasta wa kanka sai ka saurari maganar mutumin da baya so ka saurari maganar shi wannan baya halatta a addinance kar kai tajassus sannan kuma kar kai at-tasammu'u li kalami man yakrahu istima'a mutum wanda yake hirar shi baya so ka saurara to kar ka rika bibiyan cewa kai kuma dole sai ka saurara saboda cikin bibiyan dole sai ka saurara za ka iya jiyowa kanka abinda zai hana ka barci amma kaga inda baka ji ba da an wuce wajen baka ma san an yi ba eh to wannan kuma wannan ta bangaren abin da ya shayi umum ku amma ko waɗanda misali yanzu mutum da iyalin shi ya ga alama wasu abubuwa haka suna faruwa wanda bai gane kansu ba to anan ya kamata ya ta jasus eh ya je shi ya bibi abubuwa ya ga ya suke ciki eh sannan kuma yayi kokarin sauraron ma saboda kar a je la'alla a cikin abubuwan da ake hodi akwai abin da hallaka ne ga ita matar ko hallaka ne a gare shi ko kuma hallaka ne ga gidan shi gaba daya to wannan dan yayi tajassusin wannan ba ba laifi bane ba amma haka cikin zamantakewan yau da gobe tajassus mutumin ya rika bibiyan abubuwa ta tabburu auratul musulmina ka rika bibiyan al'auran musulmai wani mi yayi a boye wani ina ya tahi da ya fito daga waje kaza daga ina ne wanda babu wanda ya saka sannan kuma da kokarin sanin aibin su me suke na ba daidai ba dan ka ci gaba da faɗi kuma mafiya irin wannan ka samu mutum da irin wannan ɗabi'ar ba ha gyara yake ne ba a kawai ya za a yi ne dan ya ji ya jiyar in ya ɗauka daga nan sai ya ɗauka ya kai wani waje saboda yaje da wasu mutane ba dan ama mutumin nasiha ba ko a mushi gargadi ko na bakamancin wannan malai ce qala Allah ta'ala Allah yake cewa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassasu kar da ku rika bibiya al'auran yan uwanku musulmi da aibinsu shine at-tajassus ka rika bibiyar mi akai a ɓoye dole he ka sani binciken kwaf ina ruwanka ka je ka kama abin da ke gabanka ayyukanka kamar da suke ambata cewa zunubanka da laifukanka su abin da ya kamata su shigaltar da kai ba zunubin wani ba ko zunubin wani ko zunubin wani to wannan bibiyan nan da binciken kwaf addinin musulunci ya haramta shi saboda in ana yin shi ba za a zauna lahiya ba eh ba za a zauna lahiya ba kace kai duk abin da ake wadi dole ne ka saurara sannan kuma ka bi kaza da ake gudanar da shi ya yake tahiya ya ya kaza ya kaza alhali banka da haƙƙin sanin cewa dole he ka bincike haƙiƙanin abin yanda yake ka kalle shi a yanda yake sai ka huta maraka istarahta wa arahta kai ka huta kuma ka hutar da mutane amma idan ka zo ka lunkumu cikin abin da babu ba a sa ka a ciki ba baka da babu bukatar cewa dole sai ka yi binciken kwaf a kan shi kaga sai kai ta samar da damuwa kai ka dami kanka kuma ka dami jama'a wa qala ta'ala Allah yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati kaga waɗanda suke cutar da masu imani maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da abinda su suka aikata ba su wannan masu imani maza da mata kawai kokari da ake ya za a ya shafa musu wani abu saboda ana kallon sa haka nan duk wanda ya haka Allah ce faqad ihtamalu haqiqa wanda suka aikata haka sun dokan kansu buhutanan wani abin ƙarya da ai abin aibi wa ithman da kuma zunubi mubin wanda yake a bayyane sun doka sun dora ma kansu da haka mutun ya iya da nashi nashi laihin karka shiga abin da zaka zo karshe kuma ya zamanto ka samu zunubi a cikin abin da baka da cewa akan shi kada kakkai tajassus a cikin rayuwar mutane ka bi abubuwa inda suke haka nan sama sama saboda bawa zai iya batawa da ubangijin shi yanzu in an jima ya gyara kayan kai kuma in ka san wannan abin za ka ci gaba da mi da kallon shi da wannan abu kana ci gaba da kallon shi a kan abin da ubangijin da ya halicce shi ubangijin da aka saba ma ya yahi kai me naka ciki to shi yasa abi abubuwa sama sama malik wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala iyyakum waz-zanna fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadithi ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها مالك يتوانا حديث يا حدا رواية دبن دبن abu hurairu allah ƙarin ra gare shi yake cewa lalle manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce iyakun wasan mazala ce ina jan kunnanku ina horonku ina muku ka shedi game da abin da ya shahi zato me yasa fa inna zanna saboda zato akzabul hadith shine mafi ƙaryan labari ko mafi ƙaryan zance idan kana neman hira mafi ƙarya to ka cika mutane da ina tsammahani kaza ne ina tsammahani kaza ne ina tsammahani kaza ne wasa ka tsammani in baka sani ba kawai ka ja bakin kai shiru in ka sani ka faɗi in baka sani ba kuma ka yi mi kai shiru amma zato bai da mahalli abin da a bangaren a bangaren da ya shahi rayuwar mutane kar ka rika hukunta mutane da irin naka tsammanin al'ali ba haka nan bane ba shi yasa addinin musulunci yana jan hankalin mu a kowane lokaci an nuhsina zanna bil akharin mu rika kyautata zato game da ƴan uwanmu da muke rayuwa da su wani ne ka gani a cikin wata tarkatarkar da kaso da yawa yana nuni akan wani aikin banza ne to ba shi mahuta a addinance kuma yana yi haka nan ne akwai labarin da wani malami yake badawa a bangaren da ya shahi ihsanu zanni bil akharin kyautata zato ga mutane malai yake cewa wasu abakai ne guda biyu ɗaya amai ya kama shi sai shiga bandaki ya shiga bandaki yana faman ya biya afwan biyan bukata ya kama shi ya shiga bandaki yana faman biyan bukatar shi ya cire tuwahin shi kuma a lokacin hallo sai amai ya taso mushi ya galabaita shiga cikin wani yanayi yanzu sun kuya wanda ya duka haka yana wannan amanna ɗayan da ya ji abin ya rikice sai ya buɗe ƙofa sai ya shigo to kaga ya shigo shi bai da bai da tuwahibu da ya zo kuma ya yi haka inna yana fama kamar zai fada sai ya rike shi daga baya na uku da ya zo sai ya ce ya kama suna liwaɗi kaga adamu adamu ihsani zanni bin nas me da me aiki zato saboda ya samu su ƙara'i da 'yan kaɗan kawai sai ya tabbatar da hukunci bayan shi akwai wanda ake ba da labarin shi abokai ne guda biyu abokin ɗaya sai kira ɗaya ce mashi mahaifiya tabbatar da lahiya tana likita ana buƙatar kuɗi sai ce mashi wallahi yanzu babu kuɗi a wajena amma bari za a ga yadda za a yi yanzu wannan mutumin da aka abokin da aka kiraya sai ya hudda layin shi daga cikin salulan shi da aka kiraye shi sai ta yi sai da sallar saboda ya kama wannan abokin nashi kudin ya ma mahaifin shi magani yanzu da ya sake kiran shi sai ji lamba bata shiga kawai sai tara zage-zage yanzu wannan shine abokantaka yanzu wannan shine kaza gashi wayan shi ma ya kashe kenan matsalar bata shaye shi ba yana cikin wannan bambamin sai ga wannan mutumin ya sayar da wayar ya zo mishi da wannan kudin an tuhsina zanna bin nas ka kyautu tsammani abu da yawa zai iya zuwa ya faru sai ga wasu abubuwan sun haɗu wanda za ka iya fasarta shi da haka nan in amma tun da ba ka taɓa gare ka kakka fasarta shi a haka nan sai zama to ka faɗa cikin mi cikin kuskure kuma sau da yawa haka yana faruwa da haka mu zama to masu kyautata tsammani ga mutane yadda kai kake so a kyauta maka kai ma ka kyautata wa mutane tsammani kada zama to kai mutum daga yayi wani abu kawai sai kai kwandane shi a nuna ai abin nan kawai kaza ne tun da dai kaza ya faru kawai kaza ne wannan zato-zaton ya kashe aurariki da yawa ya bata a fakantaka da yawa ya kulla abubuwan suke marasa kyawun da yawa zato shi yasa mutum ya ka bude mutum kowa na abin da ya shahi ko da kaga mutum yana aikata wani abu ba daidai ba to a addinance ka bashi wata mahuta wannan shine zai kawo zamantakewa mai kyau kaga da wannan magana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kararrama amma wannan magana tuktab bima'in zahab magana ce wadda za a rubuta ta da ruwan zinariya saboda za ta yi magance matsaloli da yawa daga cikin matsaloli da ake fama da su a cikin zamantakewan yau da gobe matsala ce iyakun wa zanna fa inna zanna akzabul hadith zato shine mafi ƙaryan abin da ya shahi labari ko zance gaba ta ga matsala ke cewa wala tahassasu sannan kuma ana jan hankalinmu kar da mu zamanto daga cikin masu ɗabi'a na attahassusu me attahassus shi ne abin da ake da alaƙa da shi ma leƙen ƙwafin ne game da abin da ya shahi rayuwar adam yana da kamancece ne da tajassus idan ka ce tahassus suka ce ta tabbu'ul uyubi wal aurat ka rika bibiyan aibin mutane kawai kana bibiyan rayuwar wani kawai so mi kake kallo gai ina ya kuskure ina ya kuskure sai ka ci gaba da yadawa ka ci gaba da fallasawa ka ci gaba da nuna wa jama'a cewa wani da kuke gani ba mutum kirki bane ba wannan shine ta shine tahassus wazara sallallahu ya ja kunnen mu kar mu rika wannan abu bai da amfani bai da kyau mutum ne zai aikata ayyukan alheri 80 ya aikata aikin ba daidai ba 20 wannan 80 in baka ji labarin su amma 20 in da yake ba daidai ba wannan za a rika ta yada shi ana ta kururuta shi ana ta yada shi tsakanin mutane wannan baya halitta wannan shine at-tahassus da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mu akan abin da ya shahi at-tahassus kenan wala tahassasu kar da mu yi wannan at-tahassus kenan bibiyar mutum dan sanin sanin wani abin da yake kasawan shi sai ka to karga yadawa wani yana daga cikin abubuwa da za ka samu wasu daga cikin masu hadda'awa da sunan salafiya da sunan kaza kawai abin da suke bibiya a cikin malami abu ɗaya ne kawai ina ya samu zalla ina ya samu kuskure sai a zubar da shi ka cokan a zubar da shi gaba daya wanda wannan ko ba tsarin karantar addini bane ba gobe kiyama aka tayi ba su keri wani akwai liwazan bayna alhasanat was sayyi'at ashe akwai sayyi'at kiyama kuma Allah bayanin da ya ce fa amma man thaqulat mawazinu sai ce fa huwa fi 'ishatin radiya wannan ba yana nuni ma bangaren zunubai bai da zunubi ba a idan alherin shi ya rinjayi zunuban shi misali iya da alheri kashi 51 a cikin 100 iya da zunubi kashi 49 ya sha ya sha to amma sai ka samu mutum a yau wai a tunda abu kaza kaza ne to kaza ne yanzu misali za ka samu suna aibanta kungiya da sunan cewa kungiya kamar ko ne addini ne kuna makamancin hali ba addini ba ne ba wasila ce daga cikin wasa'il ɗin da shi wanda yake aibanta sun shi ma iya da irin tashi kungiya tun da duk tahiyar da za a yi dole sai an yi sai an yi shugaba bayan shugaba kuma an zo a zamana a rika tattauna abu kaza ya kamata a yi kaza abu kaza ya kamata a yi kaza to me kungiya kuskure kuma da yake faruwa a cikin kungiya ɗiyan adam ne a cikinta za su iya kuskure kai kai masumi ne kuma dan me kake so mutane su zama masumai su ba annabawa ba su ba mala'iku ba kuma ka ce kawai ba a ilahi ba haba mallam ka ji tsoron Allah mana ba ka samu ya ɗauki wani addini shi kawai ya za a yi zagi wanda suke intima'i zuwa ga abin da shafi kungiya lalin muwazana ake yi auna ake tsakanin hasanatu da sayyi'atu da mutum sai a mashi hukunci ko kiyama aka ta haka ne za a yi kuma ga ayat qur'ani ta bayyana wanda alheri shi ya rinjaye Allah yake wanda mutumin ya ya rabauta wanda ya zama to zunubin shi ya rinjaye wanda mutumin ya tabi ya yi asara to amma sun kai so kake kawai kowa ya zama kaman basumi ne kai wanda ka baka baka san ma abin da ke cewa addini Allah fahimtar da mu daidai ba mu iko aka ta daidai Allah mazalla sallallahu alaihi wasallam wala tahassasu kaga wanda tak zaka samu haka zaka ga dalibi yana bibiyan malami sai bibiye shi shekaru masu yawa gurin shi ɗaya ne kawai ina ne wanda malami ya samu ya samu zalla sai dama su ne ke hadawa yake hadawa sai to ce wannan shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza wannan ba dabi'a bace mai kyau shine tahassus mazalla sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ka rika bibiyan mutum dan gane kasawar shi shi kuma dole kasa ba adam bane ba yanzu dan kawo to ka ce wani yayi kuskure dan adam din yayi da an san zai kuskure shi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ba mala'iku ba dole zai kuskure mana manzon Allah sallallahu alaihi cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa in ba dan zunubai da ake yi ba a ce kawai a tsaftace muke 100 bisa 100 da Allah ya kashe mu kakam ya kama su yin zunubi suna tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kama ya kawo mutane gaba ɗaya kai ta kai kace-kace da su akan abin da ba haka nan bane ba da mutu yama wani raddi yama wani raddi yama wani raddi yama wani raddi wannan wani ka auna a cikin abin da ya na da'awa alheran da ya nashi a cikin al'ummar suke tahiya ka yi muwazanar su da irin abin da kake cewa kuskuren ne in ma kuskuren ne kuma sai ka samu wanda zai yi wannan aikin wani mutum ne wanda a ilimi la yusmin wala yughni min ju' wallahi ba abin da sun da ilimi wataƙila karatukan ma da yake littayin ma ba littayin ba gare shi a su wasu safahati ne aka mushi fotokofi aka aiko mushi yake karantawa ka ce za ka ruguje mutane gaba da sai dai ka ruguje kanka shi yasa irin waɗannan tanka musu ma bai da amfani a jiya ta yi yau da gobe take hakkama abin da ma kana lillahi dama ba ma kana lighairihi fana duk abin da aka yi don Allah aka sa Allah a cikin shi da wanda zai dawo abin da aka yi don wani Allah tabbas wani gajewa zai a wani ga mutu ya mutu ya ce malin jafar dan bid'a ce wane ne albani dan bid'a wane ne ma dan bid'a wane ne ma dan bid'a kawai yujarrihu yu'addil hasba hawahu ya addala ya jarra akan gina akan abin da san zuciya shi Allah kiyaye tahassus matsalaci wala ta jassasu kar da ku yi bibiyar leƙen ƙwam akan rayuwar mutum wani ta jassus zai iya hango kamar misali wani yana cikin harka kaza ko yana cikin abu kaza ya za a yi wannan abu kaza in a daƙile shi a samar mashi da matsala kusan kusan shine bambancin da ke tsakanin shi da tahassus shi tahassus kawai bibiyar kare za dan a ga miye kasawarka shi kuma tajassus zai ya yi faɗi akan at-tahassus matsala ke cewa wala tanafasu bayan an ce mana la ta la ta hasad la ta la ta la tajassasu wala tahassasu sannan ko la tahassasu wala ta tajassasu sai matsala yake cewa kuma wala tanafasu kar da ku yi kwaɗayin kaɗaita da haƙƙin waninku kar da ku yi kwaɗayin kaɗaita da haƙƙin waninku kenan kar ku zalunce shi ya zama to abu haƙƙin wane ne amma kuma kai ka kwaɗaici cewa wannan abin ina ma ya zama to daga ƙarƙashin mulkinka wannan haramun ne wajibi ne mutum mai imani ya nisanta da irin waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u shi ne ke cewa wala ta nafasu wala ta hasadu mahallu shahidi kenan kar da ku yi hasada kar da ku yi hasada saboda hasada tana ɗaya daga cikin abin da yake lalata ɗakin nana eh kamar abin da Allah hukunta ne kai kuma ka fusata ka nuna ba haka nan ba kaga wannan matsala ce mai girma sannan kuma wala ta baghadu kar da ku kyamaci juna ku rika ba junan ku hushi mutum ko kama mutum hushi haka kawai wanda ka yi daga cikin abin da yake jagora zamantakewa da aka manzala sallallahu alaihi wasallam yace mu bar shi bai da amfani wala tadabaru haka kuma kar mu baiwa junan mu baya ba ruwa na da kai ba ruwanka da ni kuma musulmai ne mu manzala ce kan bai haka manzala ce wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna kamar yadda aka umarce ku abinda aka umarce mu shine mai kowa ya zama dan uwan dan uwan shi innamal mu'minuna ikhwatu Allah ce ɗan uwan juna muke mazalla ce almuslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntar shi karka abinda zaka zalunci dan uwanka ko da bakinka ko da gabanka ko da wani tasarrufi da zaka yi duk abin da yake amsa sunan zalunci karka yi shi kuma kai ka san zaluncin saboda in ka dora shi akan ka ka san ba daɗi ko to karka mawaninka sai a zauna lahiya la ya zulimuhu mazala yake cewa la ya zuluhu ba ya tabar da shi yani ba a haduwa da kai a ci mutuncin dan uwanka musulmi ya daga cikin abin da yake faruwa takhazul a hadu da kai a zo a tabar da wani dan uwa musulmi wanda kuma addinin musulunci bai baka dama wannan ba ko kuma ya zamanto la ya ba za ka tabar da shi ba ta hanyar mi rishin taimaka mashi da agaza mashi dan uwanka ne musulmi a duk lokacin da kaga cewa yana cikin wata bukata to ba ma in Allah sa kana da damar agaza mashi ko magana ce ko wani aiki ne na gangan jiki ko wani abin da yake da alaka da dukiya ne ko wani abin da yake da alaka da ilimi ne ko wani abin da yake da alaka wata manfa'a ne to ko da bai kai inda zai tambaye ka ba ka taimaka mashi wala ya khuzuluhu manzala sallallahu alaihi wasallama bayan wannan sai yake cewa wala ya haƙiruhu kuma karkare na shi ihtiqar rena mutum ka ɗauki siffa ta girman kai ka ɗora makan ka kare na kowa wanda biya daga can da biya mutum mai imani ka zauna da mutane lahiya karkare na mutane ko komin karantar da mutum yake da kakare na shi in yau kana ga kaza ne amma duniyancan ba magana addini ba a duniyancan ma ai ba haka zai zama ba mutum nawa a da a idan ka kake ganin shi abin tausayi yau ya zama tomi Allah ya daga shi ya kai inda ya kai da haka al'amari na ubangiji ne karkare na karkare na mutum musulmi karkare na mutum kuma karkare na kakka ɗauki ɗabi'a tare da mutane ya zama to shi ne halinka mazala sura sai yake ce attaqwa hahuna tsoron Allah yana nan attaqwa hahuna tsoron Allah yana nan wa yashuru ila sadrihi mazalla yana nuni zuwa ga kirjin shi kenan tsoron Allah yana nan tsoron Allah yana nan in akwai tsoron Allah nan tabbas a cikin zuciyarka to gabbanka za su aikata ayyuka managarta kuma za su ne za su nisanci aikin banza ba za su same ka da tajassus ba ba za su same ka da tahassus ba ba za su same ka da hasada ba ba za same ka da tadabur ba duk wani abin da addini ya hana za a samu gwargwadon hali kana kokarin kiyayewa wannan shi dai ma'anar attaqwa hahuna tsoron Allah yana nan amma kaga ce ai tsoron Allah anan yake amma ga kada hasada ga kada tahassus ga kada tajassus ga kada kaza ga kada kaza aka ce wani ya kace ai attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake wannan shaidanci ne kai ba fasar hadisin ba kenan saboda shi zuciya in dai ita ce mahallul ita ce marbatul faras matattaran al'amuran gabaki ne kamar da mazalai an bata haka ne a cikin gangan cikin adam akwai wata tsoka in ta gyaru komi ya gyaru me yasa saboda ita ce injin duk wata gaba da kaga ta yi kaza to da umarnin ita wannan zuciyar ta kenan in nan in iya da kyau gaban nan ba za su motsa ba sai cikin abin da yake yardan Allah subhanahu wataala ne manzala sallallahu alaihi yake cewa a wata riwaya ta daban maliki idan yake cewa wa yushiru ila sadrihi go bi hasbi mri'in yace bi hasbi mri'in bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim bi hasbi mri'in ya ishi mutun min ash-sharri sharri a rayuwarka an yahqira akahu al-muslim karena dan uwanka musulmi ka nuna yuwa da shi wane ne har ka rika faɗi kana ƙara kuna makamancin wannan wannan baya halatta saboda yana jagulami zamantakewan yau da gobe kuma sannan kai kana ɗora kanka wani matsayi mai muni a wajen Allah idan ka ce wani menene shi waye shi ko kare na shi kaga kenan kai deja kana da wani tsari na girman kai a cikin a cikin zuciyarka shi kuma girman kai ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma ya shi ne duk wanda ya shige shi Allah sai ya kada shi girman kai sifa ce ta ubangiji shi ne alƙahar shi ne aljabba buwaye ya buwaye kowa almutakabbir ubangiji subhanahu wataala da aka ɗanar ya zama mutakabbir shi kenan wallahi sai Allah ya kaskantar da kai tun anan duniya kayan ka jika girmi abinda ka aikata a gobe kiyama Allah kare mu da sifa na girman kai shi ne manzala yake cewa bi hasbi mur'in ya ishi mutum mina sharri sharri an yahqira yarena akhahu almuslim dan uwan musulmi kare da dan uwa musulmi wannan haramun ne kaji tsoron Allah kanka ya kana kullu almuslimi ala almuslimi haramun dukkan musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne yanzu wannan dabi'a ta rena mutane akwai mutumin da zaka samu a cikin mutane kayan sawon shi takalmin shi abinda zai sa motar da zai hau motar da zai hau so yake a ce ta hita kowa babu irinta in ma ga abu ya zama kamar wani popular haka sai ga yana nisanta shi kuma me yasa ke nisanta shi saboda girman kai tunda wannan abin ya zama wannan kowa yana da shi dan me shi ma za a zo a cikiya da shi wannan matsala ne zuciyarka sai kana da gilanta an ba haka ba sai ta kai ka tabarka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullul muslimi alal muslimi haramun damu dukkan musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne damuhu ka taba jinin shi ka zubar da jinin dan uwanka musulmi haramun ne kace bari kashe shi in wani subhanallah ajiya Allah zaka kawar da ita kaga ba karamin matsala bane ba matsala ta jini kuma yanzu shine abin da yake faruwa da goyon bayan waɗanda ake gita sun waye a cikin rayuwa su ne manya su ne model a duniya da mafi yawa su suke tallata irin waɗannan abubuwa na shari makami abinda za a rika kashe ɗan adam a mashi kisan kiyashi kuma ga duniyar ga majalisar ɗinkin duniyar ga manyan ƙasashen duniya ga wane ne kowa yana ji yana gani kuma ya yi shuru to kai musulmi ka sani cewa duk yadda jini ya yi arha to kai a gare ka haramun ne ka taba jinin dan uwanka musulmi wani irin sukuni za ka samu a ce yau ka zama sababin salwantar ran wani haka ne kawai saboda ganin ganin damar ka saboda son zuciyarka ka ɗauki makami ka soka ne ko ka ɗauki abin halba ka halba shi ka halbe shi ka komo ka yi wata irin rayuwa tun yanzu tsoron Allah ya rawa kan shi asiri wa irduhu haka kuma dukkan musulmi akan dan uwan shi musulmi mutuncin dan uwanka haramun ne yadda bakka so a ci mutuncinka karka ci mutuncin mutane bakka so a walakantar da kai karka walakantar da wani wanda shine tsarin rayuwa ird mutuncin mutum haramun ne akwai wanda zaka samu da mutuncin shi da komi sai mutum ya same shi yayi kace kace da shi ya zubar mishi da mutunci ya zama to yana fuskantar wasu mutane fuskar sai ya kadan shi ta daban saboda irin balbalin abin da wancan ya zo yi balbala a kai shi ta yi tsoron Allah duk abin da ka faɗewa sai ka tsaya a gaban Allah ka bada amsa a kan shi amma ba kawai shi kawai ba da kira ka iya kan a duk abin da ka ci mutuncin shi wallahi sai ka tsaya kai bayana ga Allah ka je fada ka samu wani ka zazzage shi ka shirya lokacin da kake zazzagin na shi kake aibanta shi kake cewa kaza ka shirya kamar haka zaka tsaya gaban Allah ka bada wasu farin bayani kuma wallahi sai an wallahi sai an ka tausayawa kanka wa maluhu haka kuma dukiyar shi haramun ne ka taba karka ci dukiyar dan uwanka musulmi ba tare da haƙƙi ba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar junan ku ta hanyar banza ko ta hanyar modi ko ta hanyar sata ko ta hanyar kaza haramun ne mutum in ba shi ya baka dukiya ba ko kuma a wani kasuwanci kuka yi ka mallake ta baya halatta a gare ka ka ci dukiyar mutane haka nan kawai wanda kuma duk mu'amalan da kake sai ka kasa ka tsare ka duba ka ga abu kaza ya ne yake abu kaza ya ne yake abu kaza ya yake karka je ka sa ma kanka kana cin abin da haramun ne wanda kuma tabbas ya tambaye ka Allah kiyaye wa ma rubucin dukiyar mutum musulmi ba tare da haƙƙi wanda duka haramun ne kenan haramun ne jinin shi haramun ne mutuncin shi haramun da dukiyar shi inna Allah la yanzuru ila ajsadikum Allah baya kallon gangan jikin mu waye kyau waye muni waye hori waye baki waye dogo waye gajeri waye mai kiba waye rabin mai ba mu Allah da wannan inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum Allah baya kallon dirin gangan jikinku ya kuke yake cewa ila ila la yanzuru ila ajsadikum ko sai ya ce wala ila suwarikum wala ila suwarikum wa a'malikum aka ke wannan ha yawa shi wannan da ƙarshe zo ila ashsadikum wala ila suwarikum aiwa kenda ya samu kalabulla yake can wala ila suwarikum ko kuma dirin gangan jikinku duka wannan ba shi ba ubangiji yake dubawa walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah yana dubi ne zuwa ga zukatanku da aikin da kuka aikata zuciyarka ya take Allah ya sani saboda shi ne allamul huyu kuma shi ne alimu bi zati su da gaske kake ba da gaske kake ba dan Allah kai ba dan Allah ba kai ubangiji ya sani shi yasa wallahi mutum kare yau da kanshi wanda yake ba da lada shi ne Allah kuma ga inda yake dubawa a'malikum qulubikum aikinku zuciyarku kai dan Allah Allah ya sani ba kai dan Allah Allah ya sani dan za ka yi da kanka kana bata maka kanka lokaci ubangiji subhanahu wataala yana duba zuga zuwa ga zukatan bayi shine ce yake cewa lakin yanalu taqwa minkum lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum wannan tsoron Allah da ke cikin zuciya da ya kado ya tabbatar da wannan aiki shine abin da ubangiji yake dubawa kuma Allah shi ya sa abin da da gaske kake ba da gaske kake kai da Allah ba kai da Allah ko ubangiji ya sani dan kar mutum ya yaudar kan shi wa fi riwayatin a wata riwaya masallar sallallahu alaihi wasallam la tahasadu kar da ku hasada kar da ku hasada kana tuhumar Allah cewa me yasa ya ba wani kaza me yasa ba ni ba me yasa ba gidan wani ba me yasa ba gidan wani ba wannan ba daidai bane ba sannan kuma wala tabagadu kar da ku yi kushi da juna wala tajassasu kar da ku yi binciken kwam game da abin da ya shafi rayuwar ɗan uwanku ku rika bibiyar mutum duk abin da yake yi kuna lura da shi ya aka yi sake riga ta wace hanya ya samu kuɗi ya aka yi sake wane ne ya aka yi sai kaza ya aka yi kaza na ga ya shigo da wata leda a ciki ko biya a ciki watan ne ka ka rika bibiyar mutum gaba-gaba wannan tajassus haramun ne wala ta hassasu kar da ka rika bibiyar mutum don kawai ka gane me aibin shi ka fallasa shi wala ta najashu haka kuma kar da ku yi ingiza mai kan turuwa wajen cinikayya mutum abinda ba sai ya za ka yi ba sai ku zo ku tsaya ko kuma dama kuna zaune a shagon yadda yake ana zawar abu kaza nawa ana cikin ciniki sai ka zo ka ce kai ka saya kaza misali yana fama ana za a sai da mashi irin goma kai ka zo ka ce ka saya sha biyar ko sha biyu kai za ka ba da sha biyu biyu a baka su ya kiskirin ya garka wannan abubuwa ke da darajar ta yaka na sai ce tuni wannan ba da sha biyu alhaji shi wancan ba siya ba zai kaga me yake da ya ingiza ka kantu wani kalan sukari ne ko so wani kalan sukari ne aka yi a da yawwa kaga in ya hada cikin ruwa ya kenan ai magana ta gane saboda narkiya zai to kenan kai ka ingiza dan uwanka ya hada cikin ruwa ya dirme a harkar da ya shayi kasuwar da zai yi kenan wannan at-tanajush ingiza mai kan turuwa wannan ma haramun ne karda kaga duka dai wannan karda wani ya cutar da wani sai wazala ke cewa wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna shi da abin da ake bukata a wajen ka rika jin musulmi dan uwanka ne har a cikin zuciyarka abin da ya dame shi ya dame ka amma zaman kuma shi daban kai daban ya shiga matsala maimakin ka taya shi addu'a da bin hanyar da zai fita daga cikin matsalar a yanzu kuma an samu abin tallatawa da abin faɗi ce ai wani ba ga halin da yake ciki kuma kana faɗi ne don mi don ka fallasa shi don ka nuna ya kasa kuna maka wacce wani alhali rayuwa za ka ma haka rayuwa za ka ma irin wannan kasar yau me ba a gani ba cikin rayuwa wani irin mai mulki ne ba a gani ba wanda ƙarshe mulkin ya kubuce ya kuma zama ba kowa ba wani irin mai kuɗi ne aka ba a gani ba wanda ya mallaki abubuwan da in dai a lissahin ɗan adam ne hiran yi talauci bai taso ba amma ya zo ya zama talaka a gaba irin kowa mutum mai lafiya ba wanda ya taɓa tsammanin wani zai zama kaza amma yanzu gashi nan tada shi ma sai an yi sai ya zaunar da shi to da wannan rayuwar ce har wani zai shiga matsala kai karka tallatawa wani garanti kake da afa aminu makar Allah wai kai ka lamuntu daga kamuwar ubangiji subhanahu wataala da har zaka rika faɗin na wasu don ka aibanta su ai in baka hankali wannan zai zama to maka dalilin da kai ma Allah zai walakantar da shi lakiyai ka ka ka jayo kanka da kanka ruwa wal a manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wala tabaghadu wala ta wa kunu ibadallahi ikhwana wa fi riwayatin a wata riwaya manzo ce la taqata'u karda ku yanke wa juna ana rayuwa rim-rim-rim kawai a neme ka ɓata rasa kayan kima mutane kwata-kwata wanda baya halatta saboda za ka sa damuwa a cikin zukatan mutane kuma ka sa mutane a ta tambe-tambe wai wani kwana hiya kwana biyu an fasa gane shi wala ta dabaru haka kuma kar da kuma mai juna baya wala ta bagadu kar da ku fusaci kankan ku kyamaci juna ku rika yin hushi wane hushi wane hushi ku rika sassafta wa zuciya duk in aka ce za a zo a haɗu a zauna to Allah sai an yi haƙuri in ba ya haƙuri ba bayan da za a yi kai za ka auri mace ka kawo gidanka ka ajiye a aiwa maka iya amma za a zo wasu lokuta wani abu zai iya zauwa wanda a cikin gidan zai rika faruwa ba ne maka daji kai da sababin haɗo su gaba ɗaya to ina ka kuma zaman da kowa zaman kashi ne yake ka zo na zo ba a saman wuya na ba kake ni ma ba a saman wuyan ka ba nake dole rayuwa za a yi wani zai maka magani wani zai faɗo ta magana shi ya tsammanin kamar ba komai bane ba amma kai sai ka ɗauki magana a matsayin wani abu kamar da kai ma za ka iya faɗin wata maganar da kai kana ga ba komai bane ba shi kuma yana ga cewa wani abin tashi hankali ka duba ga a cikin hadisi wanzar sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallam bi kalima min ridallah la yulqi laha bala bawa zai iya furta kalmar da kalma ce wanda Allah yana son ta kana kalma wanda ba komai bace ba wannan kalmar sai ta zama to maka sababin zuwa gidan aljanna kamar yadda kuma aka san shi zaka iya furta kalma kai kana ga ba komai bane ba to wannan kalma ko menene ashe kalma ce wanda Allah baya son ta sai ta zama to maka sababin shiga gidan wuta kenan kaga sai sai ai an yi hakuri dole ne inda aka ce za a rayu a gwamayu a cakudu da juna dole sai an yi hakuri mazala ce mafi alherin musulmai shine wanda zai yi khalidun nasa zai zai cakudu da mutane wa yasbir ala azab kuma zai haƙuri da cutar da su yanzu ana zama ana karatu wani zai tashi kawai sai taka maka hannu ya wuce babu haƙuri babu sannu babu wane ne kawai kamar ba a yi ba kamar taka kasa ya wuce kai da ganin kana kana haɓaka kamar an ji daga ruhu shi kuma can bai ma san bayani dole ya yi kuma wallahi haka Allah ya bai sani ba da aka sai ana bada sai ana bada uzuri kuma sai ana hakuri dole hakuri za a yi za a yi a gurma za a haka ta yi lalatar da mu mazala salasa ne ke cewa la ta hasadu wa la ta bagadu wa la ta jassasu wa la ta hassasu wa la ta a wani bambuce shi ko وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كردكوا حسد وجونكم وكونوا عباد الله إخوانا كزمنتوا بايو ألا يؤون جونا أو رواية كم يكتا ولا تهاجروا كردكوا قولا تشيوا جونكم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كرد ɗayanku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi an kama ana ciniki rigi rigi abu zai meki sai ka zo ka ce ni ma yana saya a koda kana so mai da son ka ka rike a cikin zuciyarka sai ka jira in sun daina ta tsakanin su halas in ba su daina ta ba kuma ai so kai sai ka zo ku yi amma kar ka zo ana yi kawai ka zo kai tsaye ka shiga mesa saboda yana kawo kyama wanda kama haka zai je na kyamarka hatta da bangaren dishan khidba wala yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi mazalla ya hada ku wani ne ya zo neman aure an yarda wanda za a auren tana so wanda zai aura yana so uwayenta sun yarda uwayen shi sun yarda an samu rukuni tam kawai ya kai ka furu ka ce ai da kai za a yi kai ma ka shigo me yasa kaga wannan zai kulla adawa tsakanin kai da wannan mutumin in ba a yi hankali ba daga nan a tashi kiyama saboda baya da za a yi fahimce ka to maganin ka aika a fara matsala ke cewa to kan ma ku wannan to haka wannan cinikayya ba ga mutum yana ga cewa ga kaya sun zo ana ciniki zai samu alheri kawai karam sai ka zo ka shiga dole zai ji ba daɗi to wannan ba daɗin shine addini ko baya so kar wani ji ba daɗin nan saboda wannan shi zai sa a zauna lafiya matsala ya ce malaka cewa rawahu muslimun wannan hadisan muslim ya rawaito su bi kulli hadhihi riwayat dukkan waɗannan riwayoyin daban-daban sai ce wa rawal bukhari kamar da imam al-bukhari ma ya rawaito waɗannan hadisai yace aktharaha mafi yawanci daga cikin su wannan dai yana mana nuni akan zamantakewa in dai ana so a zauna lahiya to wallahi ka bi waɗannan hadisan kowa ya zauna lahiya Allah zauna da mu lahiya amin مالك عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك yake cewa inin taba'ata auratil muslimina afsattahum aw kitta an tufsidahum muawiya Allah kare yarda a gare shi yake cewa ya ji da kunnen shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa lalle innaka lalle kai idan kai yunkurin bin al'auran mutane kace sai ka gane me ake ciki daga ina aka taso wannan zai kai ka zuwa ga me tatabbu auratul muslimin afsattahum zaka lalata su bi ma'ana zaka ga kowa a idan ka mutumin maza ne man yakhlu min al-khata babu wa yake yake banta daga yin kuskure babu kai da inda bi aka cewa kawai daga ka gane ran da wani kuskure kaza yake yi shikenan ka zubar da shi wa gwas to ba za ka samu dan adam guda ɗaya tak ba manzara sallallahu alaihi kuma ya bar duniya in ban da shi kowa mai kuskure ne sahabban da suka rayu tare da shi masu da kuskure to duk wanda kake ga cewa malami ne wane ne kaza ne shi ma mai kuskure ne in ittaba'ta awratil muslimin afsantahum aw kinta atufsidahum ko kuma yayi iris ka lalata abin da yake tsakanin kai da su yani ka rika kallon kowa a matsayin malalaci malai ce wannan hadisi na karantar da mu annahyu anit tajassusi haramun ne mutum ya rika bibiyan musulmai wata tabbu'i auratihim da bibiyan mai suke ciki li'anna zalika yu'addi ila wuqu'ihim fil fasad wannan yana iya tabbatar da afkar da su cikin abin da yake banna wa israrihim alayhi kuma da tabbatar da su akan haka a lokacin da aka ware wani ta ai mabannaci ne ko mabannaci ya ce wannan abin yana iya zamantowa i'adatu shaytan ala akhika taimakawa shaytan akan dan uwanka sai zama to a tun da dai abu haka ne shi kenan kawai sai ya kama layar kuma fi mu'min illar wala himma bai kiyaye komi abin da ya ga dama zai yi ba kun ɗauke shi a ɗan iska ba to shi kenan sai ya fitar da makon na shi kenan Allah kiyaye na ya kamata mu dakata insha Allah eh ya saura tamam مالك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل abdullahi ibn mas'ud yake cewa an zo da wani mutum an zo da wani mutum wajen wa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wannan mutumin da da aka zo da shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ɗaya daga cikin kaba'irun zunub daga cikin manyan laifuka faƙila lahu aka ce mushi hadha fulanun taquru lihiyatuhu khamran wannan mutumin ya sha ya tatil ya sha giya har ya biyo gemun shi faqala sai ke cewa aka cewa kenan abdullahi ibn mas'ud ai wannan mutumin da nake gani ya sha giya har ya bi gemun shi me karantar mu zalla akai sai abdullahi ibn mas'ud yake cewa qala inna qad nuhina 'anit tajassusi yace mu musulmai an hana mu akan bibiyan kwam to ya sha ya kare inda sai ya zama shi kushi daga tayi ba mu bashi nan ba to amma kaga idan ka haka kenan shi zai san cewa wannan mutumin ga halin shi a duk lokacin da wannan bai da amfani shi duk abin da ba gyara za a iya yi ba fallasa abin a karan kan shi halla wata matsala ce mai girma cikin mutane saboda za ku lalata huskar mutum amma kuma ba ba wani abin da kuka na gyara to mai amfani wani bai da amfani yake cewa walakin in yazhar lana shay'un na'khudh bihi amma in wani abu ya bayyana a gare mu tare da shi za mu kama shi da wannan amma kun ce ya sha giya har yana bin gemu shi wannan kuko gani kenan ku rahu gani alaikum bihi malaka rawahu abu dawud bi isnadin ala sharti al-bukhari wa muslim wannan hadisi yana karantar da muhirsu sahabati ala liltizam bi awamiril islam wa nawahihi sahabbai suna da kwadayin kulawa da karantarwar musulunci umarnin da ya bada suna bi halin da ya suna haduwa kaga me yake cewa yace mu ba a umarce mu da wannan ba iqamatul hadd bi shubha kaga anan an kashi saboda me a mushi bulala mu a mushi haddin ya shagiya to ba tsayar da haddi akan abin da yake shubha dole sai an samu at-ta'akkudu qabla iqamatihi min wuqu'i mujibihi dole ya an biyo hanyoyin da addini shar'anta wajen tabbatar da abin da yake hajjin lalle الله سبحانه وتعالى يقول لك ولاهية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله